بسم الله الرحمن الرحيم عنوان خطبتنا أهمية حب الوطن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها المؤمنون ونفسي بتقوى الله فهي العصمه من البلايا والمنأة من الرزايا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا عباد الله لقد من الله علينا بنعم كثيره متعدده لا يمكن لاحد ان يحصرها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وياتي في مقدمه هذه النعمه نعم, نعم العظيمه نعمه الاسلام والتوحيد كما قال جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الاسلام دينا ومن مقتضيات شكر شكر الله على نعمه التوحيد أن نسعى في توحيد الصف واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف وطاعة من والله الله أمرنا في غير معصية الله وفي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم رواه البخاري أيها المسلمون فطر الله النفوس البشرية على حب الأوطان والانتماء إلى البلدان تلك الديار التي نشأنا بين جنبت جنبت جنباتها وأكلنا من خيراتها فالإبل تحن إلى أوطانها والصقور تحفو إلى أوكارها والوحوش ترنو إلى غاباتها وكما فطر الله الرضي أن يحن إلى أمه مهد طفولته ومنبأ أمانه ومصدر رزق فطر الإنسان أو فطر الإنسان أن يحن إلى وطنه دار إقامته وأمانه ومصدر راحته وانتمائه ومرتع سباه ومنزل شبابه ومما يدل على أصالة حب الوطن في النفوس أن الله عز وجل شبه خروج الإنسان من الوطن بخروج الروح من الجسد قال الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منا يا عباد الله هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم يعلن عن حبه لمكة وهو يغادرها مهاجرا إلى المدينة فعن عبد الله بن عدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزروة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت أيها الشباب عليكم أن تقدروا هذا الوطن الغالي مكانته وأن تقوموا بواجبكم تجاهه ومن واجبنا أيها المسلمون لبلادنا ما يلي أولا وجوب حبها والانتماء إليها وإظهار ذلك فعن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزروة موضع بمكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ثانيا طاعة ولاة الأمور والدعاء لهم قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيئة مات ميتة جاهلية أخرجه مسلم وقد تقرر عند وقد تقرر عند أهل السنة أنه لا دين إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بطاعة ثالثا شكر نعم الله عز وجل على بلادنا ومن أعظمها نعمة الأمن والإئتلاء وإئتلاف الكلمة والتفاف الرعية حول الرائي والألفة واللحمة بين أبنائهم فبالشكر تدوم النعم قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رابعا ومن واجبنا أيها المؤمنون تجاه بلادنا أن نكون غصة صلبة وشوكة حادة في حلق كل من يحاول زأزأة أمن وطننا واستقراره أو العبث بمقدراته أو شك أسى الطاعة والخروج عن الجماعة وبث الشوك والسموم بين أبنائهم فاحذروا أيها الشباب الوطن أن تكونوا أداة لهدم وطنكم وتخريب أرضكم أو الخروج على ولاة أمركم سواء بجهلكم أو بتكاسلكم في تهري الدقة عند نقل أي رسالة أو ترديد أي مقالة عنه خامسا ومن واجبنا تجاه هذا الوطن الحفاظ على أرضه ومكتسباته وممتلكاته العامة والخاصة بعدم الإضرار بها أو التعدي عليها واحترام الأنظمة والمساهمة الفائلة في مسيرة البناء والتنمية والقيام على خدمة أبناء الوطن والبذل في سبيل نهضته وتطوره وتقدمه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وربر معيوتنا مغانا akan mahimmancin son ƙasanmu da kuma son garurukanmu yana daga cikin abubuwa da muke tsananin sakaci da shi da wasa da shi to muna ɗaukar shi kamar wani ba wani abu ne mai mahimmanci ba yana daga cikin abin da ne sa mutum ya yi aiki ba ji ba gani wajen ci gaban ƙasansa idan har ƙasan tana da soyuwa a cikin zuciyarsa kuma yana daga cikin abin da zai sa mutum ya tsaya ya ba da dukkan lokacinsa da damansa wajen ba da kariya wa ƙasansa matuƙar yana son ƙasansa saboda haka son ƙasa muhimmin al'amari ne lallai ne mu sani cewa ka samu kana da ƙasa wanda aka haife ka aka haifi mahaifinka aka haifi kakanka wanda kake dangantuwa zuwa gare shi ni'ima ce cikin ni'imomi ba za ka gane haka ba sai ran da ka samu kanka ba ka da ƙasa ƙasar ku ta wargaje kun zan ba ku da wata ƙasa da kuke iya dangantuwa zuwa gare ta kuna gararan ba ko gallafiri na neman inda za ku sa kanku to daga nan ne za ku gane cewa lalle ashe ƙasa ni'ima ce daga cikin ni'imomi kariya ce ga ɗan adam a cikin rayuwarsa saboda haka babu wani wato ainihin ni'ima da mutum zai samu bayan ni'imar musulunci da tauhidi kamar a ce mutum ya samu inda zai zauna kuma wurin nan yana zaune lafiya kuma wurin nan akwai haɗin kai tsakanin al'umma da suke rayuwa a wannan wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi inda hukuta yaumi faka annama hizat lahu duniya wa hazafiriha ya ce duk wanda ya wayi gari yana cikin aminci a gidansa a garinsu yana zaune aminci ba abin da ke damunsa mu'afan fi jasadihi gangan jikinsa akwai lafiya inda hukuta yaumihi yana da abincin da da a ci a ranan ita fa ka annama hizat lahu dunya wa hazafiriha wannan kamar wanda aka bashi duniya ne da duk abin da ke cikinta saboda haka mutum ya samu wuri ya zauna ya samu kwanciyar hankali ya samu abin da zai ci to wannan ba karamin ni'ima bane amma ba zai gane ba sai ran da ya rasa wannan to wajibi ne mu gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wannan ni'ima ta zaman lafiya da Allah ya mana da kuma ni'ima ta kasantuwarmu muna zaune tare a cikin ƙasarmu ba tare da samun waɗansu matsaloli a cikin zamantakewa ba lalle mu gane cewa yana daga cikin abin da wani zai iya maka hasada a kansa shine zaman lafiyan da kake da shi ko haɗin kan da kuke da shi wani zai iya maka hasada a kai ya yi ƙoƙari ya ga ya kawo abin da zai farraƙa wannan al'umma ya ga ya kawo abin da zai hana al'umman ta zauna lafiya dukkan wasu sabubba na fitintunu sabubba na tashin hankali na damuwa ya ga ya ƙirƙiro ya kawo cikin al'umma to lallai ne wajibi ne mu yi la'akari da haka mu yi haƙuri mu haɗe kanmu cikin zamantakewanmu mu zauna lafiya mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya da shugabanninmu mu rinka yin addu'a gare su Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su ya ɗaura su akan hanya na daidai wannan shine wajibinmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin ubada ibn sami ya ce mun yi mubaya'a wa annabi sallallahu alaihi wasallam kan za mu ji maganar su da mu masa da'a ko a cikin jin daɗi ko a cikin rashin jin daɗi kuma mun yi alkawari ba za mu yi tawaye ba ga ainihin wato su shugabanni kuma mun ce za mu faɗi abin da yake na gaskiya ba za mu ji tsoron zargin wani mai zargi ba to waɗannan abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mubaya'a wa annabi a kai haka ake son kowane mumini ya kasance ya yadda a cikin zuciyarsa cewa zai ji kuma zai yi ɗa'a mashugaba matukar bai umarce shi da sabon Allah ba kuma abin nan ya mishi daɗi bai masa daɗi ba zai bi abin da aka gaya masa in dai abin ba sako ba ne kuma ya yadda a cikin ransa ba zai yi tawaye mashugaba ba wanda aka taru aka ce shi ne shugaba kuma ake bin sa wato ba zai yi mishi tawaye ba kuma zai faɗi gaskiya a duk lokacin da gaskiya ta zo ba zai ji tsoron zargin mai zargi ba to ya kamata 'yan uwa su sani allah maɗaukakin sarki ya halicci zukatan ɗan adam a kan son ƙasansu wato inda aka haife su da danganta kansu zuwa ga garurrukansu wadda a nan ne iyayensu suka haife su a nan ne suka tashi a nan ne suka girma daga cikinta suka ci dukkan albarkatunta kamar yadda hatta dabbobi idan an haife su a wuri to ko shakka babu za ka ga duk lokacin da suke neman inda za su fake sukan koma nan inda aka haife su ne da tsuntsaye da dabbobi na ƙasa da na gida da na ruwa da na kowane iri yana komawa mahaifarsa ce domin ita ce fidira da Allah ya halicce shi a kanta to haka ne da ka ga cewa yaro ko jariri ne idan damuwa ta dame shi yana ƙoƙari ne ya koma zuwa ga wajen mahaifiyarsa domin nan ne maɓuɓɓugan zaman lafiyarsa nan ne wajen amincinsa nan ne wajen ainihin wato samun a sa'adarsa sau da haka kowane mutum yana dangantuwa ko na komawa zuwa ga garinsu ne ko da ya tafi wani wuri don neman dukiya ko wani abu inda wani abu zai faru da shi a ce bai da lafiya sai ka ji ana cewa a mai da shi gida wato a ɗauko shi daga inda yake a kai shi garinsu a kai shi mahaifansa ya zauna kusa da 'yan uwansa don bai da aminci da wani wuri sama da wannan wuri to saboda haka kenan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa da fitan mutum a garinsu da kuma fitar rai a jikin mutum suna sun yi kama da juna kamar yadda Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ya ce da da a ce mun wajabta musu ma mutane cewa ku kashe kanku ko mun ce dole ku fita daga garinku ya ce wallahi ba za su iya ba sai 'yan kaɗan daga cikinsu yadda mutum ba zai iya kashe kansa ba haka ba zai iya fita garinsa yana ji yana gani a ce ya bar garin in dai ba tilas ko dole ba ba zai iya bari ba to saboda haka kenan ya wannan yake gwada mana cewa san gari ko san ƙasa yana jikin ɗan adam ne haka aka halicce shi da shi sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafiran makka suka kore shi ya zo zai fita a daidai wani kasuwa a garin makka sai ce wallahi innaki la khairu ardillah yace makka ke ne mafi alherin ƙasa na Allah wa ahabbu ardillahi ila Allah kuma ke kika fi soyuwa a wajen Allah cikin ƙasashe duka walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu ba don an fidda ni da ƙarfi ba wallahi ba zan fita ba wannan yana gwada yadda annabi ke shauƙin garinsa yake shauƙin mahaifansa saboda haka wannan yana yin nuni da cewa wajibi ne a kan musamman matasa a yau mu sa hankali mu rinka lura da halin da muke ciki da zamantakewan da muke yi lallai mu sani cewa wannan yanayi da muke tafiya a cikinsa in ba mun bi shi a hankali ba za a iya kawo abin da zai wargaza wannan zamantakewan kaf muna ji muna gani zama a gida ba zai yi ba taruwa mu zo mu yi sallah ba zai yi ba mu taru mu yi karatu ba duk abin da ake so ya yi ba zai yi ba saboda duk waɗannan ba su yiwa sai da zaman lafiya idan lafiyar nan babu shi to wannan abubuwan duka ba za su yi ba to haka wajibi ne a kanmu jama'a mu so ƙasanmu mu danganta kanmu zuwa ga ƙasanmu mu bayyanar da haka ɗin kamar yadda ya bayyana a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka na biyu mu zauna lafiya da junanmu mu zauna lafiya da shugabanninmu mu rinka yin musu addu'a na gyaruwa na zamowa akan tafarki na daidai na yin abin da ya dace kullum abin da yake gabanmu kenan idan har Allah ya sa mun samu keɓantuwa da su kan wasu abubuwa da muka ga ba daidai ba mu musu nasiha a kai mu gwada musu cewa abu kaza ba daidai ba ne abu na gaba mu zama masu gode wa ni'iman Allah maɗaukakin sarki da ya yi mana a ƙasashe a garurrukanmu da muke zaune musamman ma idan muka yi la'akari da waɗansu wurare za mu ga cewa muna cikin ni'ima masu tarin yawa wannan zaman lafiya da muke ciki ba ƙaramin arziki ba ne saboda haka mu ƙara ƙoƙari wajen tabbatuwanta duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya kar mu yadda da shi mai ƙoƙari mu haɗa kawo kanmu kar mu yadda mu bar wani abin da zai shigo ya wargaza wannan zamantakewa namu ko ya kawo abin da zai haifar da adawa ko gaba tsakaninmu mu rinka yawan godiya akan duk wata ni'ima da ta same mu domin Allah ya ce a sanar da mutane idan suna godiya to Allah maɗaukakin sarki zai ƙara musu yana daga cikin wajibinmu akan garurrukanmu da ƙasanmu mu zama mutane waɗanda suke tsayayyu wanda ba za mu taɓa ba da dama ba mu wani mutum da zai shigo don ya wargaza ƙasanmu ko ya wargaza garurrukanmu kar mu ba shi dama duk wanda ya zo mu gwada masu cewa babu abin da muke nema sai zaman lafiyan ƙasanmu da zaman lafiyan al'ummanmu wannan shine abin da muke bukata ko mai mutum zai gwada maka na dukiya ko na kuɗi ko na wani abu makamancin haka kar ka yarda da shi don ɗan abin da zai baka ya kawo barna a cikin al'ummanka wannan cin amanan al'umma ne wannan abu ne da duk abin da ya faru to ko shakka babu kai za ka ɗauki nauyin wannan akan wuyanka saboda haka dole ne mu yi haƙuri mu so al'umman nan mu so ƙasa ƙasarmu mu so jihohinmu mu yi ƙoƙarin duk abin da zai zaunar da ita lafiya ya zama muna ƙoƙarin yinsa duk abin da zai kawo mata fitina muna ƙoƙarin kauce mata yana daga wajibinmu game da ƙasarmu da jihohinmu mu yi ƙoƙari mu kiyaye wato ita kanta faɗin ƙasan tamu iyakokinta haka jihohinmu iyakokinta hakan nan ƙananan hukumominmu iyakokinta mu tabbatar da cewa wato abin da ta mallaka nata ne na karan kanta da kuma wanda in ta yi tarayya da wata ta kasance ta yi tarayya da ita mu tsaya a kan haka kar mu cutar da kowa kuma mu ma kada mu bari a cuce mu mu mutunta dukkan tsarika da muka yi yarjejeniya muka yadda a kansa za mu rayu kada mu zama masu saba doka kar mu zama masu saba tsarukan da muka ɗora wa kanmu wadda shi ne daga cikin tsarukan da zai kawo mana zama na lafiya na dacewa ba daidai ba ne dukkan abin da aka yadda cewa wannan shi abu ne da zai kawo sauƙi wa al'umma al'umma ta yadda a kansa to al'umma su yi haƙuri su bi yana da matuƙar muhimmanci mu sabuntar wa kanmu da bin doka da bin doka da oda yana daga cikin abin da zai gyara rayuwar mutum ya zama mutum tsararre ya zama mutum wato wadda bayi shakkan ya samu kansa a kowane irin wuri saboda ya san shi mutum ne mai tsari kuma yana bin abin da yake na tsari allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu zuwa ga abin da yake na daidai allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa baki ɗayanta allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya kawo mana ƙofofi na arziki allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya taimaki musulunci da musulmi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر كيد اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الاسلام والمسلمين اللهم امنا في اوطاننا اصلح ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم